بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي سرري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wakanmu da saduwa a wannan rana ta alhamis takwas ko tara takwas ko takwas ga watan rajab shekara ta dubu daya da dari hudu nawa ne takwas da ko tara kamar jiya takwas muka yi tara yau tara ko kai jiya tara jiya tara yau goma goma ga watan rajab shekara ta dubu daya dari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da wanda ba a sabanin kuma nawa eh sai kuma biyar biyar ga watan uku wanda suke karba ta taga ba biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya a darasi na sittin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka al'adabul mufarad na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari inda muka tsaya a babi na 296 za mu tashi babi na 297 hadisi na 717 717 za mu tashi babu du'a inda rih babu da yake magana akan iska yayin wato addu'ar da ake yayin tasowar iska addu'ar da ake yi yayin tasowar iska حدثنا خليفة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا المثنى شين أبو سعيد أكتش ثقاني لكنه يخطئ ينا يكرا كرا وسلوك أما دي ثقاني شي ونن المثنى هو ابن سعيد an katada an karbo daga katada an anas bin malik kala an karbo daga anas dan malik Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yake kanin nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da miki Allah tabbata a gare shi ya kasance idza hajat rihun shadida idan iska mai tsanani ta taso kala sai ce Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharri ma ursilat bihi idan iska mai tsanani ta taso wannan addu'ar annabi yake yi Allahumma ya ubangiji inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi ina roƙonka alkhairin da aka aiko ta da shi da mun kamar da muka yi karatun mu na ranar Lahadi kaga shine matsalar mu na cewa idan iska ta taso muka ce menene wato sabanin scientist yan kimiyya da kuma ayar da Allah madaukakin sarki yake yake faɗa cewa shi yake aiko da iska ta saukar da ruwa tattauna da aka kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa yake babu cin karo tsakanin wato kimiyya da aka ɗauko da kuma matsala da ake tattaunawa don gani da abin da ya shafi da Qur'ani ya zo da ita alam tara anna Allah ko يسبح هو يسبح أو تقراء سبح له السماوات ما يسبح له من في السماوات والأرض سيتي كل قد علم صلاته وتسبيحه ba wannan ayar ba ba ita ba wadda muka yi wadda take magana akan ba wa huwa alladhi yursilu riya abushran bayna yaday rahmati ba wata aya muka yi ba la hadis kana gurin kafin ta zo wadda take magana akan Allah yana turo da iska okay eh a cewa cikin suratul nur ne muka yi wa arsalna riyaha lawaqiha ita ma tana nan kan wato masajid din mu cewa tana cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake nuna cewa lalle Allah yana turo da iska lawaqih za mu zo kan wani hadisi da zai magana akan ta to abin da dai aya take magana akai shine cewa Allah madaukakin sarki yana turo da iska to sai iska ta haɗu da iskar ta ƙasa ta haɗu da ta sama sai su warware juna eh ba ta siri sahaba a ai ba nuru take ba wannan ita ma tana cikin ayoyin da suke nuna kaga akwai abin da yasa matsalar ta zo na taba jin wani da a cikin malamai da azumi bara yana bayani da yazo sai yake cewa a wannan ayar ta ci karo da binciken yan kimiyya cewa kudirce wancan abin sai yi faɗi kalmar cewa kudirce ta kafirci ne wannan kuskure ne gaskiya babu cin karo shi ma Allah madaukakin sarki da ya faɗa a suratul a'raf din cewa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati sai yace hatta idza aqalla sahaban sai kala kaga abin da yake kenan shi ma kuma abin da yake faruwa kenan da zarar wannan iska ta fara tafiya tana ta tafiya to sai ga ga girgije ne yake sai iska ce take kada girgijen sai tafiya ta haduwa ɗaya kan ɗaya shine fa tusiru sahaban idan aqallan sahaban thiqala in suka hada juna ɗaya kan ɗaya sai ga yayi nauyi sai Allah yake fa suqnahu li baladin mayyit sannan sai mu tayar da garin da ya riga ya mutu da ruwa wanda da babu wannan shine abin da wato ake magana akai cewa iskar sannan kuma bayanin da malaman kimiyya suka yi cewa ai akwai warm and cold ita air din da mai zafi da mai sanyi suka ji suka haɗu sai kawai kaga Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa cikin kudurarsa kamar barbara juna suke tsakanin wannan kuma kaga can wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn ko la'allakum tadhakkaru komai Allah ya halice shi bi positive da negative to ita ma iska haka take akwai mai zafi akwai mai sanyi idan wannan ta tashi kai ibn al-qayyim da yazo bayani ma cewa akwai wato iskar da ita wato ayon guda biyu ne ko sinadari biyu ne da ita ɗaya kuma guda ɗaya sai su haɗu sai su bada ruwan sama shine H2O din hydrogen guda biyu da oxygen guda ɗaya shi sa mutum ya kimiyya ya fahimci karatun addini wallahi imani yake ƙara masa haka sai ga yana ƙara imani wannan bayanin da ibn al-qayyim yayi kana tuno kana kallo yake ce wannan H2O kenan domin two hydrogen one oxygen shi ne dai ba gaya ma shi da wannan yaran ba tintinin kinka abu ne yan sayanci su zo wannan abu tun an gama bayani shi za ibn taymiya yace ba cin karo fatta fata ba cin karo akan wani abubuwan da aka kawo to saboda haka ko da yake kamar da muke ƙara faɗa idan malamin kimiyya malamin chemistry in ya fahimci Allah sai riga malamin arabiya shiga aljanna Allah ko Allah gaya ma sai riga shiga aljanna domin abin da ake bukata shine wato kawai ya fahimci ubangiji madaukakin sarki yayin da yake wato yake karatunsa ya fahimci Allah madaukakin sarki shi ne ko da yake abin da ake so a tuna an gane ko yawwa alam tara anna Allah ko yuzzi sahaban ita nake magana kin ba ku ganin yadda ubangiji madaukakin sarki yake koro wato sahaban wato gira ba ya ce cewa girazai girgije bayan girgije sun ma yi allifu bai nahu sannan sai haɗa tsakanin ko shi ne yi allifu bai nahu sai haɗa tsakanin wannan girazan sun ma yi da alihu kaman sai ya tsora ɗaya kan ɗaya ba tare ruwa na ɗaya kurutu min khilali sai ka ga ruwa na fitowa ta tsakankanin wannan girazan shi ne fataral wadaka ya kharuju min khilali sai ce wa yunazzilu min as-sama'i ko min jibalin biha min baladin fa yusibu biha fa yusibu bihi man yasha'u wa yasrifu wa amman yasha kaga Allah madaukakin sarki yace zai saukar da wato kankara ko asalin kankara yadda take da daga sama ta kai girman dutse amma Allah saboda yana so ya sauƙaƙa mutane sai ya narkar da ita kafin ta zo in kai wani lokacin ne ma za ka iya ganin ɗan kwallaye na kankara har a rika tsinta ana sha amma da an sako da yadda take duk sai ta nike gari wallahi domin cewa yi min jubalin duwatsu ne asalin wannan kankaran amma da an sako ta sai a narkar da ita ta melti fi halin baradin zai ga kankara kala kala sai ce fa yasrifu ko fa yasibu bihi man yasha wa yasrifu wa man yasha sai ga wato an kautar da wannan kankarar da ga wanda aka ga dama don wani garin zai ta faɗo musu haka duk ta zama musu matsala wa yasrifu wa man yasha ko kuma faisibu bihi man ya shaye ruwan sama a garin da ya ga dama sai ga ana yi anan baya a ganin albasa ko kuma ana yi anan da ka tsallaka titin nan kaga ba'i shine wa yasrifu wa amman ya sha sannan kau da shi ga wanda ya ga dama shine yace ya kazi sana barqihi yadhhabu bil absar ya kadu sana barkihi hasken wannan walƙiyar ta Allah madaukakin sarki tana kusa ta tafi da idanu saboda karfinta to duk wannan abubuwan ƙara wa mutane imani suke kwarai da gaske to shi ne aka gaya ma yanzu wannan iskar da kake gani duk lokacin da ka ganta to bishara take yi ko gargadi isa annabi alaihi salatu wasalam in ya ga iska ta taso baya samun nutsuwa saboda ya san an halakar da wasu da ita za ta iya zama albishir kamar yadda yace huwa alladhi yusilu ya abushran wata qira'an nushran wanda aka watsa shi kenan wannan kuma bushran albishir bai da dai rahmati cewa rahamar ubangiji na zuwa an kaga iska to ana kokarin aika ta ne ta je ta haɗu ta yi barbara ka samar da ruwan sama bi izinin lahi da izinin Allah madaukakin saboda haka in ka ga dan kimiyya ya ya shiga wuta da wannan to dauka yayi kawai sinadarin da yake samar da ruwan ba ikon Allah ba amma in yadda Allah ne yake yi aljanna zai tafi imani zai kara masa kwarai da gaske to shine annabi yake cewa Allahumma inni as'aluka min khairiha ya ubangiji ina roƙonka alkhairin ta ita wa ita wannan iskar wa khairu ma min khairu ma ursila bi ina roƙonka alkhairin da ka aiko ta da shi domin ita yar aiki wa a'udhu bika min sharri ma ursila bi ina neman tsari a gare ka daga sharrin abin da aka aiko ta da shi ita wannan ne iskar wannan hadisi hadisi ne mai kyau na'am hadisi na gaba haddathana Ahmad bin Bakr Ahmad bin Bakr sai aka yi sunan mahaifinsa shi alƙasim ibn al-hari eh ibn zurara ibn mus'ab ibn abdurrahman ibn auf ibn mus'ab al-madani sannan kuma a lokacin da yana raye alkali ne a madina sannan faqihi ne kwarai da gaske na wato na gaske wanda ya san fiqh yadda ya kamata sannan kuma malamai suna magana akan cewa ya rasu ne a ramadana shekara ta 242 farkon karni na uku kenan ko kuma tsakiyar karni na uku yana shekara ta biyu a lokacin to shine yake cewa haddathana mugira ibn abdurrahman mugira ibn abdurrahman shi ma wala suka ce sai kanin sannan shi ma yana cikin fuqaha madina kaga wato kusan shi Ahmad ibn Abi Bakr ɗalibansa ne kenan yana cikin manya-manyan wato ƙuraishawa a wannan lokacin sannan yana cikin jagorori sannan aka ce mutum ne karimi mai yawan wato karamci sannan shi ma ya rasa a ƙarni na biyu shi kuma malamin wancan ne shekara ta ɗari da tamanin da shida sannan kuma an haife shi a shekara ta ɗari da ashirin da biyar aga ya shekara wajen sittin kenan da ɗaya a duniya 61 to shi ne yake cewa an yaji an salama ta kala kana nabi sallallahu alaihi wa sallam idan shaddati rihu annabi ya kasance idan iska ta tsananta ya kula yana cewa allahumma la qihan la aqiman wane mutum ka gani wa arsalna riyaha lawaqi hadin da kuka kawo tsazu lawaqi shine wanda take ke da sinadari na barbarar da za a haihu shine mai amfani kenan shine lawaqi ai hiya ruhu hamila lishahab wanda take dauke da girgiragiran da suke da ruwa a cikin su ita ce lawaqiha sai Allah ya saka mana da ruwa wanda yake lawaqiha mai sinadarin wato ƴaƴan haihuwa a ciki abin nufi ne sinadarin ruwa a ciki kamar yadda ana gaya wa dabba ba kamar kuma taguwa ana cewa alluqaha idan tana haihuwa eh daga cikin raƙuma suna ce mata alluqaha wadda take haihuwa ke to shine annabi zai daga hannu yace kaga cin cewa wa arsalna riya alawaqiha sai muka aiko da iska wadda take dauke da ni ruwa sannan kuma sai yace wala wa anzalna ko wa nazala min samai ma'a wa anzalna min samai ma'a sai wata hijr ko sai yace sannan muka saukar da ruwa daga sama kaga dai da aka turo da iskar da ruwan a cikin ta sannan kuma sai aka zubar da ruwan daga sama cikin iko Allah madaukakin sarki shine Allahumma la kiyam zai ya ubangiji Allah ka sa ka zama mai amfani la aqiman ba mara amfani ba wanda ba ta haihuwa kaji ba ko lillahi mulku samawati wal ardi ko yakhluqu ma yasha sai ce ya habu liman yasha wa inatan wa ya habu liman yasha wa dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatan wa yaj'alu man yasha wa aqima shine mahallu shari kaga hatta iska wanda ba ta haihuwa sunanta aqim kenan can cikin suratul suratul kaf ne ko zariyat da yake cewa ma tazaru min shay'in illa ja'alatu karramin a bayanta ayat da ta zo tana magana arsalna alaihim rihal aqib ko Allah yake muka aiko musu da iska ba karariya ita ce wannan wadda za ta rufe rufe za ta yi ba ruwa za ta ita in ta zo ta rufe rufe za ta yi gaba ɗaya ta zo ta yi ta'adi ko shi ne za ta ta zo ta yi ta'adi saboda ba da alkhairi ta toba ita iska kala biyu shi sa duk annabi ya horar da kai duk ɗan da ka zanta ka roƙi Allah domin baka san wace ba ce bahaushe yana da itikadin cewa in ya ga iska tana rawun to anan zai yi addu'a amma kawai in ya ji iska kawai zai baje kawai ya buɗe ko amma in ya ga mai rawun ita ce yake neman tsari wani ma fa dan za ga wata iska ai za ku ga tana zagaye haka ta ɗebo sai a ce guguwa ko ko kuma aljanu a ciki haka bahaushe da yake faɗa sai a ce aljanu ne a cikin ta suke rawa wai rawa suke in ka sa ƙwarya da buɗe sai a ga jariri kaga wannan duk itikada ne na bahaushe ba shi da ba da Allah ya yi shi oke a sauke shi eh ya ji daɗin bambu ko da Allah kaga wannan aika duniya ce na'am na'am eh la afima ita wannan laƙai haɗin ta sunan ce laƙai sunan ta kenan dama eh a haɗe yake ai gashi nan Allah waƙai jam'in sa ka gani jam'in la jam'i ne mufradi ne na a jam'in sa la waƙai mufradin sa kuma laqihun haka take ita a jikin kalmar ta wata kuma la ta korewa yawwa da ba tana da bambanci ko shakka babu la aqiman aqim din shine sunan la din zuwa sai dan ta kore an gane ku la aqiman ba bakarariya ba mara alheri to kaga wannan gajeriyar addu'a kuma hadisi ne ingantacce Allahumma la tahan la aqiman ya ubangiji ka sanya wannan iska ta zama mai amfani la aqiman ba mai ba ba bakarariya mara amfani ba wanda ba ta haihuwa kuma da kaga da wannan iskar da Allah yake lawaqiha ai da su ne ake pollination duk wanda ya karanta biology ko agri a biology ne ko masu pollination yawwa a nan za a gaya ma cewa a iska ce take ɗiban seed daga wannan gurin tana kaiwa wani sai ta ɗauko daga Nijar ta kawo Najeriya cikin yarda Allah Allah ya turo da iska ta ɗebo irin Nijar ta zuba wa gwangwaron nan ina gaya ma domin wanda yake aikawa shi yake aikawa ko ina ne to saboda haka da wannan iskar ake barbara a ta ta biyu duk wanda ya karanta biology ka wannan shi ma zai koya ma imani zai kara ma ga Allah madaukakin sarki cewa aje kamar yadda ya gaya ma a suratul luqman cewa lallai duk abin da kaga ya ji ya zo da garin da yake luqman ne ba shi ne ba wani nan jinsu can ba okay haka suke kiransa okay gine na pollination ko eh eh ba ba pollution ba okay dispersal ko kid dispersal to da shi ake barbara kenan ba wata ba iya haka ne warai kuwa ba wata ba iya ba menene ɗaya guda uku ne ko biyu ne ba animal exactly ta je ta kai fita da ta yi kashi sai ya zamto in ya fita sai ya fito haka yake to zai da haka wannan shine yake cewa Allahumma laqihan la aqiman ya ubangiji wato ka sanya wannan iskar ta zama laqihan mai amfani la aqiman ba kuma mai mara amfani ba ibn ibn ya fitar da shi haka imam an-nawawi haka imam dabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin al-awsat mu'jam al-awsat da kuma ibn sunni shi ma haka babu nasa subbu riha to babu da yake magana akan karku zagi iska me yasa saboda ruwan da kage yana jiya zagin iska su su yake biya zagi wanda ya turo iska shi za Allah ya hana duk abin da Allah ne yake sa mutum ya cika zagar kai hatta wani hadisi annabi alaihi salatu wasalam yace kaga la tasubbu riha sannan la tasubbu dika ko annabi yake kako da gida kara domin yana ta da masu wanda za su tashi su sallah haka annabi ya faɗa ga hadisin nan ka je ka dawo hadisin isirin musulun da annabi ya ka aka addu'a da ake an ji kukan zakara ka koma ka ji sharhinsa ka ga asalin hadisin za a gaya ma annabi ya hana zagin zakara banda wannan fa kai shaytan ma annabi yace la tasubbu shaytana har ku zagi shaytan wa ta'awwadu minhu aw kama kan ku dai ne mutsari da gare shi shi janin ta ga ka nemi ba sai ka zauna shi za muke gaya masu hawa titi suna zagi a Abubakar da Umar muka ce shaytan ma ba Allah ne ce a zagar ba wanda zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yanzu ka dauka bi kana Allah ya tsine wa shaytan Allah ya tsine wa shaytan ba lada kuma wa ya sata in sai kake ka zage shi karanta Qur'ani a'udhu billahi minash shaitan sai aka ka nemi tsari daga gari to kaga ina zaka wani irin addini ne zaka dauka kai na tsine wa mutane wannan wani irin addini ne ko na zagin mutane ba addinin Annabi Muhammad bane ko shakka babu addinin Annabi Muhammad ba zuwa a zagi mutane babu Abu Lahab zai rage ka more da zagin sa karanta tabbace da tabbace da Abu Lahab wa tabba ma abin anu ya ije ka shikenan amma ka ɗau wujin tarbi mai ɗari kana Allah ya tsino Abu Lahab Allah ba zai baka lada ko ɗaya ba dan ba a saka ba shi ta ta annabi ya gaya mana mun biya a baya laysa almu'minu billa'ani wala ta'ani ko wala alfahishi albazi ba shi almu'mini bane a ga kullun aikin sa kenan rantsuwa a tsinuwa da sukar mutane ba shi wannan ba ɗabi'ar mumini ba ce kaji fa annabi korewa ne ba ɗabi'ar mumini ba ce saboda haka kar ku rika zagin iska hadisi ne mai kyau haddathana ibnu abi shayba qala haddathana asbatun عن الأعمش سليمان بن مهران كنا شي أسباب ابن محمد ابن أبو محمد كنا ابن معين يوكي mutum ne. fika shi ma sai dai yana kurakurai dama kuma tunda ba mazumi bane zai yi kurakurai dan ce aka yana da hadisai dubu uku shi kadai sannan an haife shi a shekara ta ɗari da biyar farkon ƙarni na biyu kenan sannan kuma ya rasu a shekara ta ɗari biyu daidai shekara ta casa'in da biyar a duniya Allah ka ba mu dogon kwana ne amfani to saboda haka wannan shi ne abin da wato malamai suke faɗa akan shi wannan bawan Allah na biyu ana habibi ابن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة شما سكاني سوى أن يكاو حديثي باشد مثلا أنا أبي إذا قباه فنسا أنا أبي بن كعب إن كان أنت أبي أن يشرو دي دي كدا أنا عبد الله أبو كاري كو أدو المفرد دمكي فتا كو ديوشي كو سوى أنا عبد الله دوائكي ابن مسعود إن ولي دبان ذا أفدوا mahaifinsa a gaba don an ce an ubayyin shi ma kawai da ubayyi bin ka'ab ake ubayyi dan ka'ab kuma ai kowa ya san shi shahararre ne ko shine abul munzir ana ce ma sayyidul qura ya je badar ya je al-aqabatu thaniya sannan wato an yi sabani wajen rasuwarsa sosai daga shekara ta sha tara zuwa ta talatin da biyu kana karanta tari tarihin da za wani ya baka ta ishirin da kaza wani ya ce ma ta kaza a wannan gurin da ake yawo sha tara zuwa sassarar talatin da biyu za ka samu saɓani mai yawa dangane da shi wannan bawan Allah wajen wato rasuwarsa. to shi ne ubai dan ka Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda cewa la tasubbu riha annabi alayhi salatu wassalam yace kada ku zagi iska ko kaga saboda ne fa innaha ma'mura wa li alla yarji'u al-la'nu ila al-la'i me yasa saboda ita umarta ta ake saboda wani tsinuwar ta koma kan mai tsinuwar saboda ita ma'mura fa idza ra'aytum minha ma takrahuna annabi yace idan kun ga abin da kuke kyama akan iska kun ga wani abu da kuke kyama don gane da ta ɗebo wasu abubuwa musamman mata za ka ga lokacin da suka yi lokacin sanyi suka yi shara suka yi goje-goje aka iska aka fara wannan iskar sai ga wata wata ba za ta yi zagin ba amma za ta yi ta mita kawai ta gyara guri in mai tsafta ce sosai wata kuma ruwan ta ce ta zuba mu wata za ga a rana sai ta goje-goje sau uku hudu saboda ko ya yaji wannan abubuwan da ake za na ado a ɗaki ko ya yaji iska ta ya nuna sai ya nuna kura to saboda kuma ba sa so a gani kuma abu ne mai kyau to sai wata ta yi ta mita sai iskan nan ta yi kaza ta yi kaza ta yi to annabi yace in kun ga abin da kuke kyama fa qulu ku ce da kin ji taso ga iska sai ki ce Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi sai ki samu lada hajiya sai kun da kina ta mita ba lada gidanki dai yayi kyau amma ba lada kare kuwa to din da kin gama mita amma idan kika yi kina ta addu'a mai gidan ke zo gani ya ji daɗi Allah ya baki lada kuma jin daɗin mai gidan ke ma ya sa Allah ya kuma baki lada domin biyayya aure kika to za ku ce Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi hadhihi riyah ya ubangiji ina roƙonka alkhairin wannan iskar wa khairi ma fiha da duk alkhairin da ta kunsa domin tana dauke wato dauke da alkhairi shine almanafi ma fiha min almanafi kenan da abin da yake tare da ita na amfani sannan kuma wa khairu ma ursilat bihi da alkhairin da aka turo wata ruwaya ma umirat bihi abin da aka wato aka aiko ta da shi ko aka umarce ta da shi wa na'udhu bika muna neman tsari a gare ka ya Allah min sharri hadhihi rih daga sharrin wannan iskar wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikin iskar wa sharri ma ursilat bihi da sharrin da aka turo ta da shi kaga wannan mai tsayo kenan in kana sauri kana ga ga ka ce Allahumma la tahalla aqimata sai ya inganta ko wannan kuke irin wannan kuke gani a hisirin musulun ba a kawo watan ba la qihan la aqiman ko bai kawo ta ba kaga amfanin karatu kenan kai ka rike wannan ka rike wancan yau kai wannan gobe kai wancan Tirmidhi ya fitar da wannan sanadin marfu'i kuma ya inganta shi cewa ya kawo shi a babu sa'a wato a babu nayi an sabi riya a cikin abuwabin fitar ya kawo wannan imamu al-hakim ma ya fitar har yau an gane ku haka ibn imam ahmad abdullahi kenan dan imam ahmad bin hanbal shi ma ya fitar da wannan ruwaya hadisi na gaba hadathana musaddad na 720 an yaya an al-auza'i sofa auza'i shine abdurrahman bin amr faqih sunansa abdulaziz an gane ku sai ya sanya wa kansa suna cewa shi ma sunansa abdurrahman amma sunansa abdulaziz saboda haka wasu suna kiransa Abdulaziz wasu suna kiransa Abdulrahman shi ya fi Abdulrahman wataƙila saboda wancan hadisin da ya zo amma da Abdul Abdul ɗin ari ɗaya ne wancan misali annabi ya bayar Abdullahi wa Abdulrahman to amma suna akwai wanda ya fi kwanta ba to wannan shi yake nuna mutum zai iya haka su da yake ba ba wancan kotu ba magana change of name da ake zuwa yi kawai canza sunansa ya kuma shi kenan amma kai yanzu ka yi boko ka je kotu ƙwarai sai ka je shafin jarida ka yi kaza ka yi kaza kashe kashen kuɗi amma a musulunci yanzu yanzu ba ya zuwa gada ba ce kai da gaiwu sunan ka wane ta canzu ba ragon da za a yanka sosai sosai kuwa sai dai kawai ka ga rikicin da yake cikin nan misali in boko a boko sai an je shafin jarida an je kotu an yi kaza an yi kaza duk wannan process din da za a yi shine mai wahala to shine kaga wanda zai taso misali ya taso kamar da ta wani malamin da yake wata ya samu wata kisa aka kawo masa wata baiwa Allah sa an sa mata suna mal'una sunan da kenan mal'una binanniya yace yace ai mal'una ba shi da fa'ida ba shi da kaza da kaza da kyar suka yadda aka canja a kauye ne su sai sunan shi Khadija sannan aka yace ji uban yana complain ne akan wai yanzu tinkiyar da zai aka ce ba abin da zaka yanka kawai sunanta ya canji sunanta wato eh sunanta kenan kawai ba abin da zaka yanka to ya sanya wa kansa suna da wannan mutum ne da yawan ibada ga dan tseni kun san dan tseni daban abin ne za a ce ma halal amma ba zai ba saboda gudun kai ya fada haramun shine tsantseni alwara'u kenan da larabci sannan mutum ne da aka yi mai shaida cewa duk lokacin da zai magana to gaskiya yake faɗa in dai zai magana zai faɗi gaskiya sannan aka ce a lokacin a sham gaba ɗaya ba wanda ya fi sanin sunna ta annabi alaihi salatu wasalam kaga ba wanda ya fi sanin hadisai kenan imamu al-auza'i ba eh sannan aka ce duk abin da ya ji yana kokarin kwatanta shi ya bi shi kafa da kafa maganin karatu kenan shi ne maganin karatu abin da karanta kai kokarin kwatanta shi tun kana neman maganin karatu wato sadidan wallahi ne wannan sannan aka ce fika ne wanda yake mai wato yawan hadisai kamar yadda na faɗa kuma mutum ne fasihi sannan duk lokacin da kana so ka karanta rasail dinsa rasail din da ya rubuta rasail ne masu taɓa zuciya cewa da ka fara karanta za a gane cewa wannan abin da ake faɗa fa daga zuciya yake kusa ana gane wannan bambancin wani lokacin mutum ya zo yana faɗa abu kaji yana taɓa ma zuciya to da gaske yake wallahi da gaske yake gaya ba wannan abin da yake faɗa to saboda haka kamar da na faɗa yana cikin wato fuka ha'o sham sannan kuma talaka ne talaucinsa bai hana shi ya yi karatu ba sannan zahid ne na gaske an haife shi a wani guri da ake kiransa ba'alabak shekara ta tamanin da takwas bayan hijira sannan kuma ya yi shekara saba'in a duniya eh yana cikin wanda suka rika yin rubaɗi a sham a can beirut a labanin kenan ribadi an san ribadi ba da kariya ga ko yawa ki so da haka wata rana Allah ya jarrabe shi ya shiga ban aiki ya zame kamar yadda yake ba ruwa da ta yi da waye eh zame saboda haka a wannan lokacin da ya kuma daga zamewa ya faɗi ya kuma bai san inda yake wai shiga kwaba har ya rasu sanadiyar wannan zamewa da ya yi a wani ɗaki Allah ya kiyaye mu to shi ne imamu al-auza'i yace kale yace hadathani zuhri kaga imamu zuhri malamin sa ne kale yace hadathani thabit az-zurqi thabit az-zurqi ibnu kayfin kenan al-madani al-ansari shi ma suka ne mashhuri da an san shi kale yace samitu abu hurairah yaqulu naji abu hurairah yana yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rihu min ruhillah ko min ruhillah duk an samu ruwaya haka ko min rauhillah ko min rauhillah duk ma'anar su daya ita iska da kuke gani min rauhillah daga rahmar ubangiji ta ko kai san imamu shafi Allah yake la ta asu min rauhillah ko innahu la yasu min rauhillah illa alqaumul kafiruna ba ma yankewa daga rahmar ubangiji yanke kauna sai kafirai sai imamu shafi a can farkon riyadu salihin ku kun biya a muqaddima la ta asu min rauhihi wa la ya'isuna kafa ولا تأمنوا من مكره والآمنون الفجر ما بين خوف ورجاء تكون نفس بررة kun manta wannan abiyatin baiti mai taba zuciya mai wa'azi kar ku yanke kauna daga rahamar ubangiji shine mai rauhi wala ya'ituna al-kafara innahu la ya'tu min rauhi la illa al-qaumul kafirun sai yace wala ya'ituna al-kafara ba ku yanke kauna daga rahamar Allah kafirai ne shi sa ba ma yarda da cewa wani ya zo ya ce ba Najeriya ba za ta gyaru ba saboda wannan abin da muka fahimta shi sa zamu ce ma ba mu yadda ba kun fahimta in ka ji mutum ya gaya ba wannan wannan ma'anonin yake tunowa saboda shi dan dan me dan sojan baka ne a rediyo kar ka yadda da wannan kai kana da tarbiyya ta addini dan me yasa za ka yi in kai kayan ta gauda dan me yasa za ka yi tawa ƴaƴa da kanne wato karka mutu tunanin shiga uku ana cikin abubuwa na rashin kaza da kaza amma wallahi karka yanke kauna domin yanke kauna sifar kafirai mutum ba abin da yafi karfin Allah ko akwai babu shi domin wanda zai zo ya zalunce ku ya ta kaza shi wa ya halice to kai wa ubangijin sa kara idan muka dauki wannan dabi'ar irin ta wato shugaban fashi zamu da ya tara hanya mun koma wannan ɗabi'ar kenan wai tare hanya yayi yace duk mai kuɗi ya fito da shi kowa ya rika fito da nasa ana zuwa kan wani shi ashe ya ɓoye da ya zo ana taje shi ana dubawa kawai shugaban yan fashi wani sai kalle shi yace wallahi yace yace wallahi Najeriya ba za ta gyaru ba tunda akwai maha'inta irin ku kaje ya tara mutane yana kwaye wai yana tare musu kudi amma ga ya musu yake wai ba yadda za a kasar nan ta gyara tunda da maha'in ta irin kowa an ce faɗi gaskiya ya fito da kudi ya ki fito da shi kai ka ki fito da shi wai shine yake ba wazi da wannan kalma eh wai tunda da maha'in shi da kudin sa ba ya koye ya ki fito da shi wa amma yake cewa ba yadda za a ta gyaru to kan mutum ya yi irin wannan fahimta kan mutum ya yi irin wannan fahimta cewa ko da yaushe a rika kyautata wa Allah zato muna da matsaloli kam da yawa kamar yadda aka ce wani ya ce inda Allah ba yana Najeriya to Allah yana yana mana sauki abubuwa da yawa a sannan ba da albarkar ta ba da bayin Allah da suke ji ana jin ta tarwatsu Allah Allah ya ba mu dukiya mai yawa kuma abubuwan da suke faruwa za ga inda wata ƙasa ce ka duba fa kaga abubuwan da suka faru a wasu ƙasashen da suka rushe yanzu wallahi na biya ninka nasu amma sun rushe yanzu yanzu za addu'a tana da fa'ida da amfani kwarai da gaske to ka duba kwaman yanzu abin da ya faru a Libya misali a lokaci guda ba ta rushe kasar a lokaci abin da aka yi mana ya fi na Libya abubuwan da suke faruwa yanzu kuna kallo ji da in mutum da da koma adadin mutanen da suka mutu a irin zamfara kawai ba karkaje karkaje Borno dan babba ne nan zamfaran nan da ka tsina iya wa'annan guraren wallahi za ka sha mamaki to amma saboda ubangiji babu ruwansa komai yayi maki a kada ka'ida komai kuma da addu'o'in da ake kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'uku har yanzu dai akwai waɗannan suka daga hannu Allah yana kallon har yanzu Allah kuwa in suka daga hannu suka yi to saboda zu Allah zai yayi yana kallon dama ba koma za ni fa ba ya ce ni bane da gudun zafi ina shan shayi ka gane ko ni yanzu ruwa zan rika sha yawa ni yanzu na na wuce wannan ya zai dini za ku gane wannan tsari'a eh ato to saboda haka wannan shine yake to um ta'tibi rahmati wal azab kun ji ko iska tana zuwa da rahama ne da azaba shine idan wannan iska ta taso wanda ba ruwan sama za ta kai wato ana tsoron kacce zama irin ta adawa ko ko ta muda ne masu iska wa amma adu ga shi nan ayar kasa za mu ɗauko wa amma adu ga shi nan suratul haqa ya kuka yi shiru bi ruhin sarsarin ajiya ko ta mudu shi ne ƙone ko bi ɗajiya su aka halaka da ni a ɗajiya su kuma bi ruhin sarsarin ajiya da iska aka halaka su سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما to shine abin da yake faɗa nan cewa ta'tidu rahmati wal azab ita iska tana zuwa da rahama ne tana kuma zuwa da azaba shi zan annabi ya gani zai faɗi akan biyoyin da ya daga hannu yana roƙon Allah ko in ya ga hadari domin kaga iska ce take zuwa ta hada gilagilan sai ruwan ya sauka to sai annabi ya ta addu'a sai ya ga ruwa ya sauka an gama hankalin sa yake kwanciya to sai annabi yace fala tasubbu ha kar ku zagi iska ni yadda ta bata ma fararan kaya amma bula an yi kaza an yanya tawatsu su kasa kasa zo ka zage ta domin ana gudun kada ne zagin ya koma kanka domin asadu ne lizzari'a kamar da malamai suke faɗa walakin sallallahu min khairiha sai dai ku roki Allah alkhairin iska domin tana da shi Allahumma laqihan la aqima ko Allahumma ya saluka min khairiha wa khairi ma unzila bihi wa auzu bika min sharri hawa sharri ko hadiye re ko kuma babu hadiye din da akwai ruwa wa ta'awwadu billahi min sharriha ku nemi tsari gurin Allah daga sharrin ita iskar wannan mun biya a wannan gabar a baya saboda haka kaga Imam Abu Dawud ya fitar bayan Bukhari a Adabul Mufrad haka Imam Nasa'i da Ibn Majah da Imam Hakim da Ibn Hibban wa sahahu Abu Awana fil istisqa abu hawana ma ya kawo ya inganta shi a cikin kitabul istisqa ko babul istisqa haka imamu ahmad shi ma ya wato kawo hadisi a musnad nasa babi na 299 babu du'a'i inda sawa'i babun da yake magana akan wato as-sawa'i as-sa'iqa me as-sa'iqa tawa ko as-sawa'iq مثل تعقة عاد وثمود to da haka babu da yake magana akan wato tsawa da yawa tsawo waki kenan hadisi na 721 حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج ولي ابن أرقعة أبو أرقعة القاضي كان با حجاج تين ناكوا باجيوا to saboda haka shi wannan sun ce mudallisi ne dan ba baya zuwa sallar jami'i sosai an gane ko yawa saboda haka mudallis ne kaga in ya zo a cikin matsala hadisi zai ba shi matsala da wahala ya sha ba gashi nan da ibi ne qala ya hadathani abu madar shi kuma ibn ibban ya ambace shi cewa yana cikin mutanen ki yana cikin ɗaliban salim bai da wani shehin malami fiye da salim maula abi huzaifa kenan sai ce amma annahu sami'a salim bin abdullahi ya ji salim dan abdullahi an abi daga mahaifinsa kale yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ra'd wa sawa'iqa annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan ya ji aradu tawa shi ne ba wuce yake cewa aradu fa aradu sai yake aradu shi ne aka ce ai wani sauti ne da ake jin sa daga me daga cikin girgiji haka aka ce ibn abbas kuma yana cewa malakun muwakkalu bi sahabi wani mala'ika ne ku kiyaye wannan dan wata shekara da ake hasken makaranta in za ku iya tuna a wani a cikin masu magana a rediyo yan jaridar za ku iya tuna ana hasken makaranta ya ce a faɗin sunayen mala'iku guda biyar ko hudu ne ya sa mu kullum motarsa ba na son kama suna ne cewa a wannan lokacin wani yaro da ya zo ce malakul maut jibrilu israfil mika'il sai ce ra'adu sai ce ra'adu ba mala'ika ba a karka bugawa kuma ya sa mu kullum mota ya ce duk wanda ya faɗa ko kuma cewa in ya kawo matsi ya kawo malaiku ko da wanda suka ji duk gaba ɗayan suke ra'adu mala'ika ne to ina ji a ai motar nan bata fito ba na jin ta fito wani abu dai aka ɗaya kokari aka bai shi sa ai ba a so kai tabaddudi wa fa ba kulli bi ilmin alim in abu yazo kawai baka sani ka ce baka sani ba kawai wannan shine ka'ida kowane duk wanda ka sani gashi abin da Allah ya yi wa annabi Musa darasi da shi wani tambaya kawai wani ya masa yace akwai wanda ya ji daɗin karatu ka san ba ka wasa ba mabiya su za su gurbata an ya ko da wanda ya fi ka ilimi yace ba na jin wannan kalmar ba na jin sai Allah ya ce kiji ya kama ubangiji ya ce shi kuma ya fita ga wanda bai kai shi matsayi ba shi zai ba shi karatu shi ne aka ba shi karatu ba cewa wato tun daga nan cikin suratul kahfi karfi har sai da aka dire ayar ana bayani a kansa ba shi ne farkon labarin ba eh ina ne farkon labarin wala hari farkon labarin na na mutidar da annabi Musa a wannan bane farkon shi sa ake faɗa kamar da muke faɗa irin wannan za ga a rika karatu da tadabburi ba shi wani farkon labarin la haula wala quwwata illa billah ba shi bane farkon labarin ba shi bane farkon labarin barakallahu fi shi sa wato kun san me za in ana wannan walwal shi ne ba za ga ya zaura a kanka kun gane zaure yawa ga malaman musulmi suna karatu kawai kawai da fada suke ta yi shi za kawai ba ka ɗaukar da muhimmanci amma wannan ai abu ne mai muhimmanci shi sa ga in ko sallah ka zo yi ka zo jan mutane za ga wanda ya fahimci ne yake za ga in zai janyo aya a cikin surori sai ga labari yake ba ku mai munasaba kun fahimci yadda kyau sai ya zo ya duk labarin shi da annabi Musa yake sai ba ku sai fara wa ya kala Musa ne fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain sai labarin ya fara to idan ya kare ba za ka kara muku harshen makaranta a za ka raku bai bai ne ai yanzu ba za a fara ba da labari
lokacin da ya gama masa bayanin abubuwan da ya yi a bayan ya ce to ai ba ni ba so nake kai mun wannan wayan ba malam zalika ta'awulu fi shikenan kaga an sa fulusto labari ya kare barakallahu fi an gama labari kenan daga can gurin farkon episode kenan zuwa nan karshen episode kai ma ya haddace kuma baka faɗa ba to aron ma gashi shi ba ya haddace bai faɗa ba to saboda haka kawai ka san abin da malamai suke faɗa cewa da wato rike labari da istihbari ya fi komai wahala a karantarwa istihbari shine yanzu ai ma tambaya shi za ku ga kasashen da aka ci gaba ai masu ba da fatawa daban ne saboda ita tambaya so take kokolwarka ta yi aiki cewa ka tuno matsalar nan da nan ka ce ai akwai aya ko hadisi akan kaza to ita take da wahalar sha'ani ta take da wahalar sha'ani daga akwai mufti akwai kadiri akwai wa'iz akwai kaza su duk an saudi a saudi yanzu saudi in kaje daga sun yi categorizing kan kowa ya san a wani category yake ko wanda malami naka ce ma mufti al'amli masu wada ba irin su bin baz sai usaimin to an kuri an kuri wayannan wato sai da cewa ne shugaban kasa ne amma matsayin su ya ya kai matsayi in suka bada magana suka ja layi in ka ja musu layi sai a daure ka in ba ka cikin wannan kilik din in ko kana da sabanin wannan sai dai kai shiru kuma haka ne an samu ijibari na su kenan na wannan garin to sai da haka bai kamata ka ce ta ba da rinkin ya mutu da suka haɗu rajiɗatul islamiyya suka yi hukunci cewa ya halatta a riƙa rinkin da ƙur'ani ai da ana yi ko za ga mutum kawai an an kirawo jiwa ya kaji ban shawi ya fara dala alama kullaka kan ana fara yi kuma sala halo kawai ya tafi to suka bada fatawa cewa haramun ne saboda ana yanke maganar Allah kuma shi ne fatawa ne ce to shi ne wannan ibnu abbas ya ce sunan aradu sunan mala'ika ne wanda yake koro tsawar yake wannan abun shine ra'adu wasu kuma suka ce a sunan tsawar mai kanta shi ne yake kora tsawar duk inda Allah ya ga dama ya kora ta an gane ko yawa wasu kuma suka ce a aikin da yake yi shine ra'adu din kamar dai tsawar kanta to ita kuma a sawa'i sa'ika shine tsawa ce amma mai zuwa da wuta wadda take kona guri irin ta Allah ya turo wa adawa da samudawa wannan tsawa shi wancan bayan iska wancan bayan ruwa duk da tsawa a can iska ne tsawa ai ana iska ne tsawa ko ba ai ba ko ai ruwa to irin ta aka musu amma su ta su wuta a cikin ta la haula wala quwwata illa billah ke to shi ne yake cewa kaga nan mun faɗa ne don ku bambanci duka tsawa ake ce musu amma da bambanci ita a sa'ika idan ta zo da wuta a cikin ta halakarwa ake da ita ita ko aradu ita muke ji da muke cewa aradu sannan mun gane cewa aradu sunan mala'ika ne sannan kuma sunan aikin ne ko kuma tsawar kanta duk kowanne akwai ne dalilin ma kace ibnu abbas ya faɗi wannan to mu je zuwa حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو abu mada mun biya shi ko idan sami al ra'd wa sawaika eh shine na bai na dawo cewa idan ya ji al ra'd tsawa wa sawaika da tsawa da take ne dauke da wato wuta a ciki kala zai ce allahumma la taqtulna bi sa'ika allahu akbar ya ubangiji kada ka dauki ranmu da wannan tsawa ta ka wata ruwaya la taqtulna bi gababi domin wato idan ka ga wannan tsawar ta zo to an fuka ta ubangiji madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yayi fushi da al'umma to sai ta zo to shine bi ta ka kada ta zo da wato da fushinka kada ka kashe mu kada ka dauki ranmu da fushinka ya ubangiji na'am wala tahlikna bi azabika Allah kada ka halakar da mu da azabarka wa'atina qawla zalik ya ubangiji ka bamu lafiya tun kafin waɗannan kai qawla zalik qawla ba dukira kenan ko yawa ko kuma suka ce qawla wuqu'il madari Allah ka bamu lafiya tun kafin saukar ruwan sama ma shine abin da suka faɗa babi na gaba babi na ɗari uku daidai wanda watakila shi za mu biya mu tsaya a kansa babun idan sami a ra'adu babun da yake magana akan idan mutum ya ji a ra'adu a ra'adu in ya ji tsawa yau wato ga wata ayar ma da nake so in tuno farkon sura ta ra'adu wa yusabbihu ra'adu to kaga in ta koma tafsirin ta ita ma za ta ji bayanin da aka yi wa yusabbihu ra'adu bihamdi wal mala'ikatu min khifati shi ma anan zaka more ka koma ibnu kasir ko shi ko qurtubi zaka ji bayanan da suka yi akai har malam malam sa'adi a cikin tafsirul karim wa rahman cewa wa yusabbihu ra'adu bihamdi wasu suka ce mala'ikan da yake kada tsawa yana yin tasbihi bihamdi da gode wa Allah wal mala'ikatu da sauran mala'iku sai aka ce to al mala'ikatu shi baya ciki sai aka ce irin da yake da man kana aduwan lillahi ko mala'ikati ko yawa saboda haka wa jibrila da aka kawo yawa dike ne a tafsisu ba'da al'am ke wasu kuma kace yusabbihu ra'adu tsawa take wa Allah tasbihi wannan tsara wai tasbihi ne domin wa in shan illa yusabbihu bihamd walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu da baya wa Allah tasbihi sai dai mu ba ma ganewa shine a karatun mu na wannan satin har yau muka karanta ayar mu ta farko alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi sai ce ko am wa tayru safatin sai ce kullu qad alima salatahu wa tasbiha kin ba ka ganin yadda Allah madaukaki sarki wato wanda suke cikin sammai da kasai da cewa Allah madaukakin sarki tasbihi da tsuntsaye ba da suke tashi sai Allah yake kullu kada alima salatahu kowanne fasara biyu sai ai kada alima Allahu salatahu wa tasbihahu Allah ya san sallar sa ya kuma san yadda yake tasbihi yanzu tsuntsu yana sallah kuma yana tasbihi har jimadat shine komai ni ma misalin da na buga ai nace da teburin da bankan nan da muke ciki da duk komai aljimadat min shay'in illa yusabbihu akati kullu qad alima Allahu wato kullum kari aliman salatahu ko wanda ya daga yanzu tsuntsu ya san Allah ya san yaya yake tsuntsu yake masalla ya san yaya teburin da yake masalla ya san yaya wannan kofin yake masalla kuma ya san yaya yake masa tasbihin shi ne fasara ta farko wasu suka ce kaga nan an ce Allah ya sani shi ne fa'ilin kadi aliman Allah salatahu wa tasbiha sai kuma wasu suka ce kullun mimman fi samawati wal ardi alima salatahu wa tasbiha kowanne daga cikin waɗanda ke cikin samai da ƙasai ya san ya yake wa Allah sallah ya kuma ya san ya yake wa Allah tasbihi fasara biyu ce Allah ya sani fasara ta biyu kuma a shi zakara ya san ya sallar ta take ya san ya tasbihin sa yake sai ba da zaka ce wacce ma na ce tafi dacewa amfani da ita ta farko ko ta biyu cewa Allah ya sani sai malamai suka ce a to bi me yasa saboda karshen ayar me ayar ta zuwa karshe wallahu alimu bima yaf'alu Allah yana sanar da abubuwan da suke aiwatarwa kaga idan kai wannan to to laji kai ko ba haka bane mai mai kenan ta fi cikar balaga ka ce cewa in ya san ya yake sallah ya san ya yake wa Allah tasbihi sannan kuma duk Allah ya san me suke yi wannan ta fi ma'ana ne ko ka ce Allah ya sani kuma ka rika cewa yana sanar da mu suke aiwatarwa duk kamar mai ta magana ke haka su malam ibn kathir su malam ahmad yake da sauran su kace da sauran manyan malaman tafsiri so da haka wannan shine ka dai sabbihu ra'd bi hamdi wal malaikatu min khayfati haddathana isma'il shi muka ji a oke haddathana bishir shine ko ibn al-hakam kenan bin hadith alkunyarsa shine Abu Abdurrahman babban malami ne faqihi zahiri mai gudun duniya kwarai da gaske shine wanda yawo ya rika neman hadisi kawai gari gari bawa Allah ya rasu a shekara ta 238 bayan hijira قال يتي حدثنا موسى بن عبد الله في كما موسى بن عبد الله بن عبد العزيز كنا اليماني mutumin yawan ne eh mutum ne wanda ya zauna a can yaman kamar yadda muka faɗa abu shu'aibul al-imbari shi kuma ya rasu kamar yadda ake faɗa ya rasu ne a shekara ta 175 bayan hijira to me faru قال يجي حدثني الحكم الحكم ابن عبان كنان الأدني wanda mun yi bayanin sa a baya can baya qali hadathani ikrima anna ibn abbas kana idza sami'a sautan ra'd abdullahi da abbas ya kasance idan ya ji qarar tsawa sautin tsawa qala sai ce subhanallazi sabbahta lahu qala inna ra'da malakun yan'iqu bil ghaiti kama yan'iqu ra'i bi ganami wane mutum wane mutum la hawla wala quwwata illa billah da'ibi ne to amma ga abin da ma'anar take cewa yi idan sami a sautin ra'ad Allah da Abbas ya kasance kana idan sami a sautin ra'ad kaga ai abin da ake faɗa dama bai jingira zuwa ga Annabi ba hadisi ne mauqufi hadisi ne mauquf idan ya bi wato qarar tsawa zai ce subhanallazi sabbahta lahu wato ƙarfi ya tabbata ga wanda kai tasbihi gare shi cewa shi wannan mala'ika aradu aradu domin a itikadi ibn abbas cewa aradu waye mala'ika ne wanda kai tasbihi zuwa gare shi shi yasa ka ce ai wannan maganar ta suratul ra'd yake daukowa in ka je za ga magana a karkashin tafsirin wa yusabbihu ra'adu bihamdi ko kaga arabi yana yin tasbihi da kuwa da yi wa Allah godiya to saboda haka arabi yana tasbihi mun yadda ko da hadisi bai inganta ba aya ta fada shi kuma Allah da abbar turjuman alqur'ani to saboda haka sai sai wato sarki ya tabbata ga wanda kai tasbihi gare sai kala zai ce inna ra'ada malakut sai sai ya jama'a ku sani ba ita aradu aradu wani mala'ika ne yanzu da yake yin furuci bilgaisi lokacin da ruwa yake sauka sai yake fitar da sawu kamar yana yi ƙura'i bai ganami kamar yadda ko kuma yana uku da yake kora yake koro ruwan sama kamar yana yi ƙura'i bai ganami kamar yadda makiyayi yake koro tumakansa ko kuma yake daga murya yana uku yake daga murya lokacin da mutum ya zo za ga akwai sawun da suke za ga wani yana kada ya ce bakansa ko dabbobi ya akwai abin da yake faɗa kage ko dai ya rika magana ko kuma ya rika wani tawon da zai yana yana faɗa yana da dabbobin za su gani to shi ma mala'ika haka yake lokacin da yake kado wato ruwan sama shi a razu sai ya rika fitar da wannan sawutin mai karatu sawutin tazihi ne ga Allah amma kamar da muka faɗa a karatun mu na lahadi babu wanda zai zo yanzu ya zauna kuma ya ce ya gano tazihin ko zikirin kaza ko a baba ya ce zai koya wa mutane domin Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu ku ba za ku gane tasbihin ba Allah ya ce zakara yana yana tasbihi amma ba wanda ya ce ka koya mana domin an ce baka gane ba in ka ce ka gane tasbihin agwagwa sai mu ce ya waye ya gaya ma domin annabi bai koya sahabbai tasbihin agwagwa ba ma domin akwai wanda suka rubuce rubuce a kai tasbihin kaza tasbihin zakara ko shi ake koya mutane to ba ka da mahalli da za koya mutane ta zihin agwagwa ko na mai ko na barewa Allah ya sauke hadisi na karshe da za mu biya a wannan babu shine حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ابن أنس أنا عامر بن عبد الله ابن الزبير أنا عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث shi da zarar ya ji arabi ya ji tsawa sai daina magana sai shiru wa qala sai subhanan ladhi yusabbihu ra'd bi amrihi wal mala'ikatu min khifati wato sarki ya tabbata ga wanda arabi yake yin tasbihi da gode masa wal mala'ikatu kuma mala'iku ma suna yi min khifati saboda tsoron sa kuma ya kulu sai ce inna hadha la wa'idun shadidun li ahli al-ard wannan narko ne mai tsanani ga ma abota kasa wanda suke a duniya malik ya fitar da wannan abuwa ta ka ga shi da mawqufi ne a can din amma imamu nawawi da yazo yace sahihul isnad saboda haka wannan shine wallahu a'lam awwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya yabe mana na'am na'am na'am la aqima eh ai amfani na gaya ma ɗaya ma'anar cewa ta zama mai amfani ba wani dole sai mai ɗauke da ruwa ba kawai ta zama mai amfani yayi ko da ba lokacin damuna bane yanzu lokacin bazara ma kamar ai an fi iska ko za ga iska na yawan tasowa saboda haka kowanne lokacin ne za a yi wannan addu'a wallahu a'lam na'am a cikin sufofinta na'am saki yawa to abin da yake faruwa wannan shekaran malamai da suka yi sharhi sai suka zo suka ce kamar shekaru ne na nana Aisha ka gani akwai wannan tana karanta sira za ga sun zo sun ce annabi ya auri nana Aisha tana shekara shida wasu kuma za su ce ba ya aure tana shekara bakwai kun tuna wannan a tarewa ne ba a yi sabani ba amma shekarun haihuwa an za ku iya tunawa haka ne to abin da ake la'akari da shi shine wajen lissafi kawai da kuke a mathematics akwai wanda lissafi bai haura biyar ba ignoring number gaba ɗaya ba approximation to su ma wannan ne wanda kaga sun zo sun ce shekara 60 to sun watsi da uku ba ruwan su da wannan uku in suka ce 63 kuma su sun dauko har ita din shine kawai ma'anarsa eh za mu in bayani aka yi ma ba sai ga kamar ya ci karo kuma ba cin karo kana duba zuro din da za ka sun yi shiri akwai wata ma'anar ma ban da wannan amma dai wannan din ai ta wannan boko ne kai za na fito ma da abin za ka gane sosai yawa kajewa ai shine dai magana dai da muke shi ne wannan shi da yake kai mala har aka yi a pronunciation da mun da ba aka ce kaza sai ka ce a kai kawai a fassara ba to yaran sa ne wata shi ne yaran da ka dauko kan su mun shi malamin physics ne zai da aka ya gane lissafi shi ne wannan yaran sa ne wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yi mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka duk wanda suka yi mana wasiya ta alkhairi Allah ka biya musu bukatun su wanda suka yi neman aiki da wanda suka yi jaraba Allah ka agaza mu wanda suka ta aure a gaba da wanda aure ta ko ta a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu gama lafiya wannan da suke neman kasar mu da matsaloli Allah madaukakin sarki ka mai da sharurukan ka kawo mu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka yan kasuwan mu Allah ka shiga lamarin Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata tuntunu na zamani Allah ka kiyaye imanin mu اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين